أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sake haduwar mu a markaz ahlus sunna da jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a goma ga wata na Rajab hijira shekara 438 wanda ya dace da bakwai ga wata na hudu shekara 2017 Allah mana jagoranci a sati da ya gabata muna cikin suratul araf aya ta 88 mun kawo ƙarshe cikin bayan lokaci da kenan don ganin daidaita makanar alarma muhammad bandawi sai ka fara karanta farkon ayat ta 88 ta suratul araf
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا أنوا wannan aya dai kamar da muka ɗauko bayani ne cikin labarin annabin Allah Shu'aib wanda kaman eh, ibn kasir na cewa iya cikin labarai da Allah subhanahu wata'ala yake ba mu irin waɗannan labarurruka irin yadda wasu annabawa suka rayu yadda suka fuskanci makiya dawa da makiya gaskiya yadda dai ya zaman to darasi farko shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaman dole shi gare shi da sauran shi ayyukan shi annabawa ga irin yadda suka fuskanci makiya addinin Allah makiya gaskiya su kuma mabiyan annabin su ma su ga mabiyan wani annabi ya abin ya fuskance su shine anan Allah ke mu labari sai da malojin ta kabaru almalojin ta kabaru ana nan manyan mutane alazin ta kabaru waɗanda suka yi girman kai wajen bin gaskiya gaskiya ta zo siki ga irin abin suka gaya ma shu'aib cewa da nukhrijan naka ya shu'aib walladina amanu ma'ak an doki matakin cewa shu'aib nan ke bayan duk wa'azi da bayanai da hujjoji da ya kawo rashin hankali duka an ture yanzu ga mataki da aka ɗauka cewa ya shu'abi da kai da duk wanda ya mayar da kai da wanda ma ya imani da kai za mu hudda ku daga garinmu ku zaɓi ɗayan biyu aula ta uduna fi millati na mana ko ku koma kan addinin da kuka isko a gari uwaye da kakannu na yi ko kuwa mu kore ku bar garinmu ɗayan biyu shine qal awalau kunna karihin shi ta shi yanzu mana za mu yi wannan addinin ko da ba masu dole eh mun koma kan gargajiya abinda aka isko ko da mana da ƙarfi ne ya mai damu sai kuwa in kuwa kuna ni ma'ana mu koma ne a tiftare na alallah kadiba قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
yace qad iftaraina ala allahi kadiban in udna fi millatikum magana da kuke nema a gare mu mu koma kan galgajiyar ku abinda aka gada to idan har muka yarda da wani addini bayan addinin Allah to mun kirkariya kamar zan mun yarda ma da goyon bayan ƙarya da aka dangana mu Allah in har muka koma kan addini irin naku muka bar na Allah ba da izinin jan Allah mina bayan mun yi sa'a mun yi katarin Allah subhanahu wataala ya tseratar da mu daga wannan addini wannan magana zaka cewa magana ce ta shu'aib da masu imani da shi da magana ce ta mutane ta jama'a yanzu ka mai da amsa sai kiran ba za su yarda ba su goyi bayan ƙarya a dangana mu Allah na kake ne yarda da wani addini bayan na Allah ka kirkira ƙarya ka dangana ga aladu a wajen Allah ga addinin Allah wannan yan wake ƙara hujjar hadarin masu yarda da cewa wai addinai addinai ɗaya ne to wannan yarda da wani addini bayan na Allah ka ce addini ne ka yi ƙarya ka dangana mu Allah wani shi ne magana cewa ka tiftare na Allah ka ziban me ake nema sai yarda da wancan addini suka ce a mun kirkiri ƙarya mun dangana mu Allah in har muka koma kan wannan addini da kuke riyawa cewa addini ba da idinar janna Allah mina bayan Allah ya tsiratar da mu daga wannan addini mana naku na gargajiya ko na bautar wannan Allah to nan ganin dan adam komai mai da kuma su kai alfahari na ni shiryayye ne ni na ƙwari'a nan sai wani kaskantar da kai cewa وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن شاء الله ربنا إيه مجانا أدينكم بيه وامونة دنيا مقومة وانا أديني kuma sai abin da Allah Ubangijin ya so wannan kuma komai ya hannu shi shirya hannun Allah amma mu dai a tunaninmu riyan mu ba wani ya komawa to amma mun mai da abin zo hedin an Allah ne mai girma ya so wannan iya cikin abin da ce bawa kullum kamar da yake addu'a da annabi sallallahu alaihi yake yawan yi cikin addu'o'in shi ya mukallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik na da ta duk mai imani mai neman cikawa da imani ya gama da addu'a wannan annabi ke yawan wannan addu'a ya mukallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya mai juyo zukata ka tabbatar da zukatan mu kan addininka shi mana mai da komai zuwa ga Allah kenan sai in in Allah ne ya so amma mu a ra'ayin kai ba za mu koma ba sai in Allah ubangijin mu ya so shi kuma wasu an rabbuna kullu shay'in ma mun san shi kuma Allah ilimin shi ya ruci komai ba mu san ba abin da Allah ke nihi da mu amma mu dai ba mu iya komawa amma Allah shi ya san komai yakan nan mutum ya imani daga bayan ridda na ka samu take ridda Allah kiyaye kenan kuma akan maganar barazana da ƙari ko a kore mu kaza wannan kuma tawakkalna mana an alallah tawakkalna mana mu ga Allah muka dogara alallah tawakkalna sai ma tawakkalna alallah ba mana ba mu da wani ne Allah alallah tawakkalna Allah kadai muka dogara da shi kuma cewa rabban fitaha bainana wa bainal qawmina bil haqq nan kuma sun koma ga Allah sun fuskanci Allah suna neman agajin Allah Allah ka raba gaskiya da ƙarya tsakaninmu da mutanen mu wa an ta kallon fatin Allah kai ne ya mai hukunci wajen raba gaskiya da ƙarya na ce raba gaskiya da ƙarya in ma cewa wanda su gane ma su gane ko Allah ka da wata ukuba ta marasa gaskiya hili abin ya bayyana bayan haka kuma me suka ce وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون
na yanzu bayan ga dai amsa da aka bada sun iya mana sun rungumi kadara ta Allah amma komawa ba za mu koma ba yanzu shine sai waɗannan manyan gari suke sake jawabi ga mabiyan shu'aib da mai tawaye kenan wa qala mal ladina kafaru min qaumi sai waɗannan manyan mutane wanda suka kafirce daga cikin mutanen shu'aib sai suka ce la in taba'atum shu'aiban nake da mabiya idan har aka yarda ko idan kuka yarda kuka bi shu'ai to innakum idan la khasirun tabbas kun tabi kun gama yawo kenan hasara ce kamata batacce ne kun batacce haka ta gaya musu to da karshe dai imanin ba a yi ba me wa kana فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين nan kenan abin da ya wakana ƙarshen dai imanin an kiya ba a yi ba a yi imanin ba sai da Allah ya aiko da azaba fa akhazatuhum rajafa sai tsawa kuma ta girgiza girgiza da ƙasa ta kama su fa asbahu fi darim jasimin sai suka waye gari ga sunan a gurfane mana sun ci ƙasa jasimin sun ci ƙasa mana a mace nan an kawo magana rajafa nan wasu malamai kan kawo cewa shu'aib alayhi salam an kushe zuwa ga al'ummomi daban-daban dalilin irin wannan ana an ambaci fa khastu murjafa wani wuri ala cewa ma ja amruna najina shu'aib wanda zai na amanu ma'a bi rahmatin ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذ وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين shi da yadin jasimin nan nan dalilin ka dalilin suke kawo cewa daban-daban ne nan wannan aya ta cikin hud kake ba labarin cewa wallan ma ja amaruna najjayna shu'aiban walladina amanu ma bi rahmatin minna lokacin da umarnin mu yazo na halaka da wa'annan mutane mutanen shu'aib Allah ce najjayna shu'aiban ma'ana eh aka ce najjayna mun tsayar da shu'aib da shi da masu imani tare da shi amma wa kasar lazina zan musaha sai tsawa ta kama waɗanda suka yi zalunci kenan sauran jama'a wanda ba su imani ba tsawa ta ce tsawa
فأصبحوا في ديارهم sai suka جاثمين waye gari sun ci ƙasa ma'ana a kwance kamar zama an cire wuta kaga nan an ambaci magana tsawa can an ce rajafa can wani wuri cikin shu'ara Allah ya ce fakazzabu fa akhadahum azab yawm zullah فأخ- فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم can Allah ce fakazzabu sun karyatar da shu'aib fa akhadahum azaba azaba yawmin zulla sai azaba ta rana wadda aka yi inuwa ta kama su innahu kana azaba yawmin azim wannan azaba ce ta rana mai girma na imam ibnu kasir na cewa irin wa'annan labarai an kawo an mana an girgiza mana girgiza kasa kasa ta motsa rajafa an kawo saiha an kawo zaba yawon zulla ita duk wannan abu ya wakana ga jama'a guda al'umma guda kuma a hali guda illa me ya wakana ke ba labari yace mutanen shu'aib abin da ya tabbata Allah subhanahu wataala ya shirya hadiri an samu anama aka ce an samu hori an samu ruwa wanda an tara giligije ai za bala'in za iya gamu za yi an samu giligije irin kamar zaman na ruwa sai kowa ke neman shiga ƙarƙashin wannan giligije kowa ya samu wannan inuwa don ya samu inuwa tsira sai da suka shiga gaba da kaf sai da kowa ya zo ya cikin wannan inuwa ba wanda kowa kenan neman samun sanyi a wannan inuwa a lokacin nan tsawa ta same su me bayan tsawa aka saka aka ci da aka yi ci da kari na ke yi sai gini ya motsa ku kenan tsawa da ta same kari sai ta girgiza ƙasa kenan an samu abu uku ga zulla ga tsawa kuma ga girgiza duk abu guda ne jama'a guda ce shi ne magana ke zan kaka sarakara ba abin a ce ai daban-daban ne kenan Allah ana yace kenan wa'annan mutanen shu'aib الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها wannan gari da suke barazana suke alfakari za su da wasu sai gashi an wayi gari wa'annan da suka kayyatar da shu'aib ka Allah na gano fiya kaman ba su taɓa zama ba a wannan garin kan ba taɓa su ba kaman ba a taɓa su ba su masu garin su ma sun zama labari kaman ba a taɓa yin su ba Allah ce allazina kazzabu shu'aiban kanu humul khasirin su can suna magana cewa yanzu ta batun shu'aiban inda kuma suna khasirun in kuka bi shu'aiba ku ne matattu kai sababu ashe waɗanda suka ƙaryatar da shu'aib Allah ce su ne haƙiƙanin masu khasara da sun yi khasarar duniyar lahira a ƙarshe lamari zai kaga nan mai barazana zai hudu wanda gari zai wane ne su Allah ya gama da su su Allah ya halaka da su kuma su ne taɓaɓɓu duniyar lahira Allah ce gaba
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين فتولى عنه bayan dai shi ma irin nan can da muka ambata na annabi annabi salih da shu'aib shi ma dai bayan Allah ya halakar da su fatawalla anhu ya bada baya na ganin irin ya kalli yadda Allah ya halakar da jama'a shi sai yake tuna irin kira da ya musu inda sun amsa kira وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي يا متانينا na isar muku ni dai kenan na isar muku da saƙo da ubangiji na ya kunu zuwa gare ku na isar muku wa nasahatu lakum kuna ga muku ainihin gaskiya zunzurutun gaskiya bakin iyakar nasiha mai nasiha mai neman tsiranka ya gaya ma abin da yake na gaskiya don ka tsira iyakar nasiha na muku na san ku saba ubangiji kuma na muku nasiya kenan shi nake cewa fa kaifa asa ala qaum kafirin ya me kuma bayan ko me ya manzu me ya me yasa ma zan yi bakin ciki na kamar da ya dan damu daga me ya ma abin damuwa ga mutane kafirai butulu ban su an kawo masa gaskiya su iya me abin me me abin damuwa da abin da ya same su kenan su suka ja makansu ba abin damuwa na lace gaba وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا إلا أخذنا أهلها بالبأساء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون سبحان الله Allah ya ce dole bayanai amma mun je bayanai dai na wannan al'ummomi Allah ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabi sunnar Allah ce ba mu aiko ba a cikin garuruwa ba mu taba aiko da wani manzo ba cikin garuruwa illa akhadna ahlaha bil ba'sa wa dharra ga yanda wake nan nan kakkudu rudu da ni'imar Allah kakkurudu ana ta yi shuru kuna ma annabawan Allah shegantaka ku yi abin da kuka ga dama Allah ya kyale ku ku yi abin da kuka dama kuna an ana ana ta wa'azi ana ta muku wa'azi ku kiya kakkurudu da ta lalata Allah yake cewa su ma wa'incan al'ummomi Allah ke cewa duk annabin da muka aiko ga abin da Allah ke ma jama'ar da aka hallaka sai mun same su an jarrabe su bil ba'sa wa dharra da matsala imma a cikin jikinsu layiyarsu a taba ko kuwa irin alloba iri iri Allah ya ku alloba a cikin ku ko kuwa a cikin garuruwa irin fari wata girgizar kasa wata da abin da ke nan ya kawo matsala rashin abinci Allah ya mutane irin wannan jarrabawa ta gangan ciki da ta yanayi haka Allah ke masa al'ummomi a ta matsala alloba ta yawa kowa bai dame shi Allah ce iya musu haka la'alam yadarru Allah wannan iyawa bayi irin waɗannan jarabawa dan su kaskantar da kai su koma ga Allah su nemi gyara su gano kuran su su gyara kuran da suke kanshi shine hikimar Allah da yake aiko da jarabawa sai wa karkashin wannan ake bayanin cewa hatta cewa Allah subhanahu wata'ala kan jarraba kamar da yake cikin ruwa ya inganta manzon ya ba da labarin cewa wanzu kai kowa samun jarraba wajen Allah annabawan Allah ba annabawa wanzu kai kusa da annabawa kenan Allah kan jarraba bawa dan iya san shi ba da san shi bane ba dan ka komo ka gyara ne wani lokaci kenan idan mai imani ne haka mai jarrabawa sai samu ladan jarrabawa kuma ya samu wata daraja a wajen Allah saɓan masu tsammanin idan ka gabawa ko ga cikin matsala kurin da da kuɗi ya talauce da ba da lahiya yanzu kullum ba lahiya cuta wannan ta zo wannan ta zo a shi a wannan abu ma Allah ba ban za ba wanda ke ba wani wannan ba naka wani ba baka san me yawa Allah ba kuma Allah ya kai wannan jarraba shi da yake da imanin shi mun sha ga misalai na annabi ayu kuma da wannan ruwaya cewa annabawa annabi Allah ce annabi ke ba labarin annabawa Allah ya jarraba su to kaje kaje masa da shi ne annabawa Allah kenan jarrabawa ta Allah kan jarrabawa dan iya san shi koma kin su ma wayannan Allah iya haka ne la'allam yadarrun dan su kaskantar da kai su koma ga Allah su nemi gafara ta Allah to an yi amma ba su yi ba Allah ce sun mabaddalna bakan sayyidatul hasana bayan an yi jarabawa bangaren lahiya bangaren yanayi ba su koma ga Allah ba yace sai Allah ce sai muka canza bakana sayyidatul hasana wajen da misali ba lahiya ne Allah ka lahiya shi ke na alaba da wuce a hori ne da ba ruwa allah ka da ruwa kwazari komai wato dan wanshe komai lahiya hatsi da dawa da fasara da kwa aka samu lahiya lau allah ya ɗauke wancan jarrabawa ta ɓangaren matsala yanzu kuma sai ya kawo da ni'ima hatta afau wannan ma wannan ma jarraba ce ba wani mulkin ya ce da shari'a alkhairu kuke tana ko kaga Allah ta muna da muna jarraba ku da alkhairi ko shari dan jarrabawa Allah ya ba ba bala'i aka bala'i a larabci jarrabawa ce ba sai mun ba aka ga maka da bala'in arziki a baka arziki dan bala'i daga daga jarraba ce daga a baka wadata ko a baka rashin lafiya ko matsala ko ta jarrabawa ce shi Allah ce haka muke musu an samu matsala za a doki da ba ruwa an samu ruwa ba da an samu lafiya Allah ya basu kuma ni'ima yanzu ma samu jarrabawa ce bayan waccan yace hatta afau har suka yawa da ya an mace mace an yi alloba an mutu da yunwa an yi waje da an mutu dabbobi sun mutu mutane sun mutu Allah ya mai da ni'ima hatta afau har suka samu sake koma suka sake yawa aka samu rayuwa aka karu aka yawa wa qalu qad massa aba'ana darra wa sara to da mun kun san wannan abu yanayi ne da an kai a da mun shakala da mun taba da galaba an taba yin takwa mai kwaki an taba waye sun lokacin sarki wani da mun an taba yin wata wuce idan mun hawa kuma sai da mun dukkan sikil kaza shekara mun ana irin wannan hori da mun shi ne aka saba yi dukkan shekara goma ko shekara kaza a da mun saba yi kai nan abin yin nawa kai an ka ce ba ai da mun an da mun haka ne da mun ana yi kai da mun saba yanayi ne kurin ko da wani abu da mun tun lokaci kaza an taba abu kaza ta wuce kenan yanzu abin kullum wani abu ne na yanayi ya zo kinan ba ta hankalta cewa jarraba wace Allah ke musu hikimin abin ga yanayi daman ya zo ya fice daman uwayenmu ma da kakanninmu irin wani abu da ma an taɓa yi matsala daman ta wari ce an ta an sha yi matsala ce ta wani rashin lahiya alloba kaza dama an sha yi yau da kullum dama an saba yi dama duk shekara ma ana yin ana alloba ta minajin cikin ce ta mai aikata ta karawacce ta mai dama an saba yi ba an gano ba cewa jarraba wace Allah ke mu ku gane ku koma ku nemi gyara kudin tauci kenan to yanzu Allah ya ce haka ake wa tsaro dan wannan wa abu ne wai kau na darasi ne gare mu kenan wa'incan al'ummomi da Allah ya gama da su ga hau irin abin da ya same su ta lalata Allah an musu jarrabawa ta matsala aka dauke matsala aka alkhairi duka a wajen Allah jarrabawa ce to wannan ni'ima da suka samu sai suka rudu cewa daman uwayensu kakaninsu sun samu sun shiga cikin wani hannun halin ke mana ba su samu ba suna cikin wannan hali fa akhadnahum bakatatan wa hum la yash'urun kace sai muka kama su kwar ce bakata kwarin ba shi ne kurin tsakar rana kurin ya Allah kada azaba shi ba sa tsammanin ta zo nan kenan kashe ne ga yan baya kanku kuna taka dokar Allah kuna abin da kuka ga dama kuna cikin mushin Allah abin da kaman ana wa'azi kaman ba komi kun wa'azi ne ake yi kai kalli malamai sai abin su sannan kun suna matsawa ne ana ta yi kula kaman hira ce ake kaman wa'azi ne kuma ake to wala kamun Allah iri iri ne kuma dan kasu cewa wai da ne a'a mu abin da alƙawari da shi a wajen Allah bai halakar da mu ne gaba daya amma Allah ka halakar da wata al'umma ko wani gari ko wata al'umma da kamun da ya so da musu ko wadan kamun da Allah ke musu kenan wannan kashe ne mu yi hankali da talalar Allah mu samu matsala an mun ga matsala mu gano mu koma ga Allah mu nemi gyara mu diba mu cike mu cike kan mu gani inda muke da matsala mu gyara kamar mu cewa kun shike ma ba kun yi bane ba shine magana nan kenan haka suka yi suna cikin wannan halin ni'ima bayan bayan matsala fa akhadnahum baqatatan sai muka kama su koram wa mu la shi'run ba sa tsammanin tawakana kuma tawakana Allah ya ci gaba
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
nan Allah subhanahu wataala ke cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqu inda wa'inta nan ahlal qura amma labarin al'ummi da Allah halakas mun ji labarin mutanen Nuhu mutanen Hud mutanen Salih mutanen Lut mutanen Shu'aib Allah ce walau anna ahlal qura da mutanen wa'innan garuruwa da aka aiko da manzanni suka yi taurin kai Allah ya gama da su Allah ce inda suka yi imani suka ji tsoron suka kare dokokin Allah la fatahna alaihim barakatun min as-sama wal ard Allah ce da mun bude musu albarka albarkoki albarkoki daga sama kenan albarka sama ta ruwa kenan haka ta ƙasa ta albarka ta ni'ima abu ya albarka sama ta kawo ruwa aka ta fito da tsoro mai albarka da haka Allah zai musu walakin amma abin kenan ba a samu abin da ake nema ba ba su zama wani hakkin ba ke mana ba su yi ba imanin suka yi tsoron Allah dalilin haka ce walakin kazzabu maimakon imani sai suka karyata da manzannin Allah mu kuma Allah ce fa akhzanahu bima kanu kasibun sai muka kama su da azaba dalilin laihi da suka yi dalilin laihinsu Allah ce kin imani da bin dokokin Allah amma inda an yi alƙawalin Allah ne zai sabakar da albarka a saman ƙasa sautar ruwa ta ibn majah ne mu zana kiban labarin cewa mutane a tsaye da haddin Allah ɗaya a saman ƙasa ya yi amma wannan ƙasa ruwan kwana arba'in alkhairin da ya sami ƙasa tsaye da haddin Allah ɗaya mu zana ce ya yi alkhairin a muku ruwan kwana arba'in kin tabbas akwai alkhairi kan bin dokokin Allah Allah ce afa amina ahlul qura أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بعثنا بياتا وهم نائمون nan kashe ne jan hankali ne Allah ta washe mu mutane wanda Allah yake aiko ma da manzanni a cikin garuruwa suke taurin kai suke gaddama da manzanni shin suna da wani sun amince Allah subhanahu wata'ala ba zai aiko musu ba da azaba lokacin da suke barcin dare ana cikin barci kayan garin Allah waye ku tashi cikin dumu-dumu cikin azabar Allah ba kuna da wannan garantin ba ku da shi a wajen Allah aw amina ahlul qura an ya'tihim ba'suna duhan wa hum yal'abun ko kuwa an ba da dare ba inda ranar shin kun amince Allah subhanahu wata'ala ba zai aiko ba da azaba lokacin wallaha kuna cikin wasanni kuna cikin shagala kenan nan Allah zai iya aiko da azaba in ma cikin dare in ma cikin rana ba ku da garanti daga Allah cewa ba zai sabakar da azaba zuwa gare ku ba afa'aminu makarullah shi mutane wai sun amince mai makarcin Allah ta lalata Allah zai barka kai ta ce kantaka kan ba komi kai ta kan ba komi ta ruwa yanzu ya bada cikin wata ruwa bukhari ka musulmi ya kawo manzana ke ba labarin cewa inna Allah la yumli li zalim hatta idza akhadahu lam yuflitu ya kanta maganar Allah wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura zalimatun inna akhadahu alimun shadid manzala ka cike cewa daga salama inna allaha la yumli lizalim allah yakan yi yakan yi yakan yi talala ga zalimi mutum iya banna gun cikin wadata lahiya lau ba matsala ga wadata ga kudi ga lahiya iya abin da ya ga dama amma suna mamaki na ta wani lokaci wani latije ne da wani malamin malamin tsibbi ne aka sana samnawa ana yara sai sai aka yi magana bai cewa ni da kai shi iya ga shi wai eh me ake cewa iya ga wancan ko da iya ga shi iya ga malami ne shi ko iya ga wani mutum misali iya shin giya sai ce ni da kai yanzu muna tare an ga wa Allah zai harba alheri ana nan sai Allah ba wancan wanda yake ake gani bannan ya Allah ba shi ya samu wani babban kado ya kashi sai ce to ka gani wa ce ka Allah ga sai lamarin naka Allah yanzu Allah kuma ka ba wannan ni ka hana ni yake cewa sai ta lamarin da Allah shi malamin mutum yake magana wai lamarin da Allah ga zuka ba ba wani shi ana shi ba haka bane ba kenan Allah ya kan ba mutum talala da wadata da komi wani makici na Allah ne makarun layi ne kaka amince da cewa shi kenan ana kan gaskiya ne a fa'aminu makarun la shin kun amince makircin Allah ne fala ya amana makarun la ba mai amince kamu na Allah talala ta Allah wanda zai karshe kama kare inda alƙawar khasirun sai marar rabuta ɓaɓe shi ke amincewa ya samu nutsuwa da talala ta Allah Allah kiyaye ya lace gaba awalin ya hadi lalazina sun awalam yahdi lillazina yarithuna al-ardha min بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم فهم لا يسمعون نعم على كبار الأبار سوى أولم يهد للذين يرسلون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ألا تشم وين متى bai bayyana ba a gare su ya zamanto dalili a gare su ga masu gadar ƙasa bayan masu ƙasar a yi tsallalaka da al'ummomi wani an kace adawan ne samudawan duk wannan an halakar da su yau a garuruwan wasu ne a ciki wasu suke rayuwa a bayansu to shin ku 'yan baya da allah gada muku ƙasa bayan wa'annan al'ummomi shin bai bayyana gare ku ba cewa kuma laifin da kuke in ba da yin Allah mai akwai akwai da manzanni kuma he kyale ku kuri ya aiko da azaba kaɗai gare ku amma aka bar ku ba muku azaba ba ake kiran ku ku koma ga Allah ku tuba ga Allah wannan yan baya ishe ku darasi ba ina akwai jan hankali ya kamata ga mai hankali yan baya su ishe ku wa'azi su gani ga wane ya shi wani tsoron Allah haka kamata ga gare ku ya ce inda mun so sai mu kama ku da laihinku walau da Allah da sha a sabana bi zunubi inda mun so da mun kama su da laihinku ya ce su mana wasu ga ƙasa bayan an halakar da murku ya ce wani tabawa ala ƙulubi kuma sai mu rihe zuciya nan a mere zuciya a rihe zuciya da ko an yi wa'azin bai shiga ba kuma Allah in ya so bari ni mata Allah ba sai a ta wa'azin in ba raban shari'a ba sai a yi ta wa'azin a yi ta wa'azin ka ganka shuru wannan nima ce ta Allah imani nimar Allah ce ya ce fahim la kamar kenan Allah sai rihe zuciyar a yi ta wa'azin ba sa ji kenan Allah ni'ima ce ga mutane a yi wa'azi ba kenan an garin kan imani kun kama Allah godiya ba da ba ka wace ba Allah ma ka tarin zuciyarka take budewa take karɓar gaskiya Allah mana imani Allah sa mata kan masu imani ya tabbatar mu kan imani Allah ce gaba
تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين تلك القرى الله ما إشارة ga alƙura tilka alƙura wa'incan garuruwa ko wancan al'ummomi da aka ba mu labari kansu a wannan sura mun ji labarin tun adam mun ji labarin gwagwarmai ta farko na har gwagwarmaya da mashirkai bayan adam annabi nuhu alaihi salam mun ji abin da ya kana gare shi mun ji labarin annabi hud da mutanen shi mun ji labarin annabi salih da mutanen shi mun ji labarin annabi lut da mutanen shi mun ji labarin annabi shu'aib da mutanen shi duk wannan mun ji yace wa'annan garuruwa na qustu alaka min anba'iha muna karanta maka wani abu min anba'iha wani abu ne daga cikin labaran su ake zai zama to shi ma aya ko darasi gare mu can cikin sunan hajji Allah ke cewa fa kai min kazatin ahlakana wa zalimatun وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي, فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور حسبك الله كتاب فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة نوى nawa alƙariyoyi ko ce jama'a garuruwa nawa ma'ana da yawa muka hallakar Allah ka masu fi zalima suna kan zalimtar kansu dan Allah ya aiko da manzanni an musu wa'azi suka iya tukun daga baya Allah ka hada azaba ya ce fa ya khawiya tana ala urushiya ga garuruwan suna nan nan sun wade akan rizin su ma'ana magana kenan yin ya wado katanga ta haushi kenan garin da ya rushe ya ce wa bi irin mu'akala haka ga rijiyoyi wannan mutanen ga garin iya nan suna kayan masu da mutum ga garin iya nan inda za ka je hatta rijiyoyi na shan ruwan garin suna nan har yau ga garin iya nan a rushe ga rijiyoyin wanda ba na mace birin matsala rijiyar da ba mai shanta ga rijiyar da ruwa amma ba masu sha ya ce wa kasarin mashin da wasu da manya-manyan gine-gine sun yi gini da akwai masu gini ba da gini da an jirwa da dutse suke gina abin kuma aya har yau akwai wani gidaje wanda wani gidan ya shekara dubu uku dubu hudu suna nan kuma tarihi yau suna nan a raye gidajen suna nan shekara dubunnai wanda ya karanci bankin american a iraq inda yake gidan da maru har yau gidan iya nan gidajen shekara akalla shekara dubu hudu zuwa dubu biyar gidajen suna nan a gine ka ga magana an jira kayi wayar wayar da kamfan biyu har tsagewa sai dubu da dubunnai suna nan kuma har su suna nan gidajen ya ce suna nan gidaje masu kari masu tsawo da adam da komi Allah ce a falamai suru fi a falamai suru shi mutane wai ba kwa tahiya saman ƙasa ku je ku ga gidajen suna nan wani wani ba wani a labari bane ba labari za ka ji labari a gidajen suna nan na adawa suna nan na sun mudawa suna nan na fir'auna iya nan suna nan har yau suna nan ka gani da idanka ya ce ka je ka diba fatakun lahum qulubun yaqiluna biha ku diba ku yi hankali da da ha- ku yi aiki da hankali zuciya da ba ku tunani ku tsaya ku yi tunani wanda me suka ma Allah me suka ma Allah ya musu haka ku yi tunanin haka yace au azai kuma wani biya ko shin wannan in ma kuna ku yi tunani da zukatan ku ko ku yi diba wannan da kun ku shurare abin da ake faɗi ku samu kunnuwa masu shurare amma lamarin Allah ce fa inna la ta'mal abasar lamarin ba abin da ba na gani na na kwaye ido mai kallo na gani this is this a a walakin ta mu kullu bi sudur zuci yace ma'ana zuci yace ta maka kiran makabta ce ta zuci ba abu da ba a akwai da gomi zuci ce ta makamci kenan Allah ya aiko da ayoyi mu tsaya mu kalla mu lura mu ga yanda Allah ya da su kahin da ka gare mu mu koma mu tuba mu koma gare shi magana kenan shigen tilkal qur'an qusu alaka min anba'iya wa'annan garuruwa muna karanta maka wani abu daga cikin labaransu walaqad ja'atuhum rusulun bil bayyinat manzanusu sun zo mata da hujjoji bayananu abin mai hujja nan abin da yake tabbatar cewa manzanin Allah ne karara sun tabbatar da hujja ga mai hankali zai gano lalle wannan annabin Allah ne dan sakon Allah ne amma fama kanu li yu'minu bima kadzabu min qabl amma ba su yi ba imani me ya kawo haka bima kadzabu min qabl saboda sun kayyatar da manzanin tun farkon da wasu nan me hadarin hadarin mutum daga an gaya maka magana maimakon ka tsaya ka dibi gaskiyarta da rashin gaskiyarta me ya hujja hujja ko cikin ƙarya ce dama kana shirye ka ɗana makamin makamin turewa to duk mai al'adar kun aka magana zai ture kai tsaye to Allah ya mai wata ɗabi'a ya are zuciya ko an ka ga wani baganewa Allah ya musu haka bima kaddabu min qabl saboda sun ƙaryatar da gaskiya kafin abin azabar sai Allah ya bar su haka kazalika taballahu ala qulubil kafirin alaka haka Allah ce haka Allah ke rige zuciyar kafirai tun da farko sun yi gangan aka karanta da gaskiya to Allah sai rige zuciyar kafirai a ita wa'azin ma bai shiga har Allah ya kunta da azabar shi Allah ce ma wajadna li aktsarihim min ahad wa ma wajadna li aktharihim min ahd wa in wajadna aktharahum lafasiqin Allah ce wa ma wajadna li aktsarihim min ahad wannan dai mun ji labarin al'ummomi Allah ce ba mu samu mahi yawan mutane ba mu same su ba masu cika alƙawalin Allah na farko nan mai muka suna cewa alƙawali a nan domin kowa can cikin alamun zarra sai wajen da Allah ya ce Adam ya matsa bayan shahado da duwan za a halitta Allah mun tambaya alasu bi rabbikum qalu bala kowa la tambaya tun alamun zarra shin ba ni bane ba ubangijin ku kowa ce bala Allah kai ne ubangijin ku kana ce ku sheda fa wala ku suka sheda wannan dan kanta ka ce baka sani ba ka gama Allah da wani kiran wannan shi na ce alƙawarin farko mai rabo Allah ya tabbatar da wani alƙawari da sake cikawa ya cika bakan wani imani to mahiyar mutane ba mu same su masu cika alƙawarin Allah ba na kaɗaita Allah da ibada wa in wajadna akasarahum tafaskin sai ma da sha'anin yanzu yake ciki mun samu mafi yawan mutane masu bai fasikai masu tawaye kin biyayya ga dokokin Allah mai ko samu su masu biyayya a ɗan tawaye ne ɗan warware alƙawari ne Allah kiyaye Allah ci gaba
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Qur'ani kenan yanzu mun ji duk labarin kare yanzu kuma Allah ta summa yanzu ke wani abin da ya wuce yanzu bayan an ba mu labarin ya wuce sun bayan haka bayan duk wani abin da ya gabata ba'athna min ba'dihim Musa shi ma bi ayatina ila fir'aun sai muka nan kira abin kenan na abin wanda an annabawan sun jima tsakanin su da Musa an yi duniya an yi an yi an yi an yi kuma ka dan tsaye da bakinsu kuma daga baya Allah bai sake aiko mu duniya da wani da wani sabo Allah ce bayan wannan muka aiko da Musa bayan wa'ancan annabawa muka aiko da Musa shi ma ya zo bi ayatuna da ayoyinmu abin da ke tabbatarwa cewa manzo ne na Allah aiko Musa ila fir'auna mala'i aiko mu Musa aiko Musa zuwa ga fir'auna da jama'ar shi su ma dai gidan jiya fa zalamu biha suka suka mana cuci kansu da kansu kan ayar Allah na Allah ce wajahadu biha wasu kan ta anfusuhu وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين Allah ce wajahadu biha sun yi musun ayoyin da Musa ya zo da su wasu ta karanta an kusu wa amma wai da kasan wai shegantaka ce ake da gangan a zuciyarsu sun yi kini wasu ta karanta musu a zuciya sun yi kini musa annabin allah ne wa'annan kuma ayoyi ne ta ga ma ban wani babu da ba kun shegantaka ce amma a zuciyarsu suna da kini san fursan cewa musa annabin allah ne wa'annan kuma ayoyin allah ne amma kurin da gangan zulmin uluwa kun dan zalimci da girman kai ya za kama mu mu gaskiya kaman mu mu zan busuwa ne dan wanzu nawa zaka san malamai sun sare wallahi in zaka kira su a gehi sun yi imani kira sunna gaskiya ne Allah sun yi imani da haka ba wani shuba amma yanzu mu zan wani yara dinnan da dubu mu gano yanzu suka zo shi wai su sun gano don wata mai kai maka sai ya za a yi yanzu ma mutum mai hankali ka tabbatar cewa duk malami a ce mai ƙur'ani kaba ƙur'ani kaba sunnar manzan Allah to ta mai lahi me yasa aka kawo sabo yan wanda wannan a sunna banda a ce a yi abu ƙur'ani da sunnar manzan Allah a yi addini yanzu manzan Allah ya ce a yi akwai wanda abu da wannan to ka sun ka imani bayan da malami ya ce bin ƙur'ani da sunna ba haka bane ko sai dai wata manuwa daban ta ɗan duniya ko girman shi a kamar shi da bai faɗi ba yanzu aka faɗi ko ba da abin da ka samu na duniya in yi wannan gaskiya zai rasa wani iya cewa wallahi ce ake to wai mun gane wai yanzu to yanzu ku idan muka zo muka bada mutum me za mu ci
Allah muka da me za mu ci sai ga iya da iya da mata ya tara mata ga iya ga sanan sai ga to yanzu a ce kuma sai ya je kasuwa ya kasa kaya sai ya je aikin kwadago a biya shi to wallahi kun hiri hiri ido gurin Allah shi mace wace matsalai gurin ya gano amma ba zai bari ba to su ma haka ne sun sai imani cewa gaskiya ce ba sa shakka aya Allah ce amma sun iya zulmin uluwa dan zalimci da girman kai kuwa to shi Allah ta kenan fa zalamu biya to Allah ta fanzo kai fa kana akbatul mufsidin kadiba ya ya karshen mabannata yake ya Allah da su sai ke kuma labarin kamar وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل نعم وقال موسى يا فرعون موسى يا يا فرعون إني رسول من رب العالمين يا فرعون ni dai ɗan saƙo ne kuma daga wajen rabbi da alamin ubangijin halittu gaba ɗaya kuma haƙiƙun ala Allah aqulu ala al-haq haƙi mana jadid haƙi ne ya cancanta ni matsayin na manzo na Allah kan wani wata magana in dangana ma Allah in ba gaskiya ba kinan ainihin gaskiya zan gaya maka kuma ƙarji itukun bi bayyinatin min rabbikum ni ku bazo haka bakon nazo da hujja ke nazo daga hujja bayanan a fili daga wajen ubangijinku ba ta tabbata cewa ni manzo ne na Allah dan haka tun tun da wuri fa arsala ma'i bani isra'il ka saka ma'ana nan ka aiko ma'ana ka bar banu isra'il dan nan Musa ka salama ya zo Yusuf bin daga bayan Yusuf kin kira ka an zuwa ga Allah ya dauki banu isra'il daga Masar matsayin baki yan jirani Allah kada za musu a wancan zamani su ne wanda Allah ya dan su suke kan addinin Allah a wancan zamani fir'auna ya da uluhiyya fir'auna wancan zamani su ne mutanen kwarai Musa an aiko shi ya dauke jama'ar banu isra'il daga Masar ya mai da su Palestine inda suka hutu kun san tarihin kina yahudawa ai ɗaya yaƙub da ko yaƙub ni'ima da allah bai yusuf alaihi salam ya dauko ƴan gidansu waɗanda ya dauko ƴan gidansu ya dauko yusuf cikin annabi yusuf ya dauko ƴan gidansu ƴan jama'a ƴan kaɗan ya je sarauta da allah bashi a masar ya mai da uwayen uban da ƴan watan gaba ɗaya to yanzu tsakanin yusuf da musa shekaru masu yawa yanzu albanu sun zama al'umma a masar duk da baki ne allah masa albarka kuma suna kan addinin da ya saka mutane masa kenan akwai matsala sai ake ake gallaza musu ake musu da irin fitina irin irin aka ta musu kenan aikin Musa da yazo ya dauko wa'annan ƴan uwa na shi dangin shi bunu Isra'il daga Masar ya maida su Palestine inda suka hutu sai in suka bari baya shine asalin maganar rigimar da ake ta Yahudawa ta maganar Palestine su suka dauki magana a matsayin kabila shugabancin zamani al'umma suka da manzon Allah manzon Allah ne ke jihadi kan kawo addinin Allah kan bin shari'a ta Allah Allah da wannan manzo ya koma ta inda suka hoto su kore wayancan kafirai da suke garin suka mai da abin a yau abu ne na kabila don su ne iyan Allah suke cewa da zaka zaka shi abu ne na annabin Allah a wancan zamani kuma da ya je ma ya iske al'umma da komi har ma tsoron wa'annan jama'a ya hada su mutoka Allah suka tawaye daga baya ko to a takaice dai nan kina ya zo a bashi banu isra'il ya koma da su masa qal in kunta an kunta ji gaba qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin me ya mishi فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين kuma ha ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين na'am qal sai fir'aun ya mai da amsa ga Musa cewa in kunta ji'tu bi ayatin fa'at biha in kunta min as-sadiqin eh ka ce ka zo da wata hujja da aya to ka zo da ayar magani karara in har gaskiya kake kai manzon Allah ne zo da ayar kai tsaye fa alqa asa Musa ya saki wannan sanda ta shi iya sakinta fa idha hiya su'banun mubin sai ga wannan sanda ta koma suban mesa katuwa macijiya cin suban ta ce fa'ida hayya hayyatun tas'a hayya amal ana mata sunaye ne ga siffarta suban kata maciji hayya mata siffa ta kububuwa yadda take kadawa katuwa ce amma wajen haraka da take motsawa irin da karamar macijiya shi abin tsoron kenan ga ta nan macijiya a fili kararan sanda kuma bayan wannan ta tabbaci ta kanda wannan za a yadda hu ya sa ya sa hannun shi a cikin wuyan rigar shi ya hudo iya hudo wannan hannu sai ga shi ran fa'iza iya bai da nazir sai ga hannu iya haske kamar rana iya haske ido hannu kur aka sa a wuyan riga aka hudo sai ga hannun Musa iya walkiya wannan shine aya da ya fara gurin fir'aun inda aya ta gata ga macijiya wasu da abin da ya wakana yanzu zai fir'auna aka shaka da gudu da abin da sai mun bayani ya gabata irin yanda aka sha dan Musa mun karanta Musa kan gudu yayi Musa kai shi da tsire da kanta ko daga baya aka ce koma Musa ka dawo Musa kai tsoron komi ka masan dakka Musa kan shi da gudu balle magana fir'auna kenan an ta gudu dai a takaice take ne yanzu an dawo me Allah ya ce kallon mala'u min kauyen Musa min kauyen قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قال الملأ من تجرا قالوا فارجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين za su yi يأتوك بكل ساحر عليم qala la mala'u min qaumi fir'aun nan kenan hadawa manyan hadawa sai suka wasu jama'a daga cikin manyan manyan mutanen fir'aun suka ce inna hada la sahirun alim ce kan ga wannan ana Musa wani kwararre ne matsayi ne gwanin tsagi ne daga nan ga ga su kansu kenan abin ya ba su iya kan mamaki sun suka ce ya ɗin hankalinsu da sahi kuma alim suka mai shaida wani matsayi ne kuma kwararre yanzu an ga wani abu sabo da ya kai hankalin su to yanzu wai ya aka ce wannan abin da ya zo da shi ga wani washi irin an yi kun tukumin arzikum so ne yake yahuda ku da kuka bana ku bi shi ku tare ku bar inda kuke nan ana magana ga bani isra'il da yake nema yahuda su ka ku bi shi jama'a tashi ma ko iya so da gurin a bi shi kenan ya kashe mana daula ko wannan kasa to yanzu fama ta muru na ce magana ce ta su yan hadawa ga fir'auna kalma ta girmamawa fama ta murun wani umarni zai ga mana ko ko shi fir'auna bayan sun kare bayanin ita ce zu me ya shawara yanzu kenan gashi dai tsaye matsayi ya zo ko matsayin an mai shaida ma matsayi da kwararre to zu wata shawara za ku bada qalu arjih za gane ke magana ce ta fir'auna dan ga amsa jawabu qalu ke kenan amsa ce ke tambayar fir'auna ce kuma da tamurun me me za wata shawara za ku bada wata shawara za ku bada me za ku mun umarni in yi sai qalu arji wa kha yanzu abin da fir'auna shugaba yanzu lamarin da yanzu abin kai tsabewa da ta kwarana matsayi ne ko kida abin ya mai shiri yanzu arji wa kha yanzu ka dan dakata ce dakata da shi dan wannan shi kenan harun da dan dakata kai kuma suka dakata kina da sabon lokaci wa asif wa asif sifir man in hajirin ka aika cikin garuruwanka ka aika ɗan shela ka aika ɗan shela ayi shela ya tuka bi kulli sa'irin alim adiba duk garu da ka mallaka adiba wani shi ma shi ma matsayi ne kwararre ko to a zo a zo maka duk wani kwararren matsayi a zo maka da shi dukenan an ba da umarni shawara da fir'auna ya tura duk inda yake mulki a tattaro duk wani ƙwararren matsayi ba ɗaya ba shi ne da su biyu da ko a kawo duk wani ƙwararren matsayi a zo a ƙure wannan mai cewa shi annabin Allah ne daga sai mu yi jira rana sai Allah kai mu sai mu ji ya ta kwashe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته